الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على نبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أياك إيوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wataala wanda da ni'imarsa mun wayi gari a wannan safiya ta Laraba wanda a yau goma sha shida ne ga watan Safar shekarar hijira alu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da ashirin da ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya domin ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna kitabu tauhid wallafar ashek muhammad bin abdulwahab allah ya masa rama muna farawa da gabatar da ta'aziyya da kuma addu'a ga wannan matashi da allah ya wacikawa a jiya ɗaya daga cikin a wannan unguwa ko wannan majalisi abdullahi ya uku mai suna walid ko wanda aka fi sani da walid ko shakka babu irin wannan mutuwa tana girgiza al'umma musamman matasa idan dattijo ya rasu ba cika damuwa sosai ba saboda dama ya kusa tafiya ya kusa isa amma rasuwar matashi lallai tana taɓa al'umma kwarai da gaske kuma dama ita rayuwa haka take kowa lokacinsa ya dole zai tafi ba kayyade mutum sai ya kai adadin shekaru kaza ba shi yasa Allah ya ce wa minkum man tawaffa a sa wannan jinya da ya fama da ita ta zama masa kafara ga zunubansa domin dama ita jinya kafara ne ga musulmi shi yasa ma yake da nutsuwa abu ne mai kyau mutum ya rashin lafiya kafin ya rasu saboda gabanin mutuwar Allah na kankare masa zunubansa sabanin mutuwan da za ta zo kwatsam babu shiri wannan akwai abin tsoro gaskiya da muna addu'a Allah ya haska kabarinsa ya yafe masa zunubansa ya baiwa iyaye da abokai da uwa hakuri na wannan rashi mu kuma da muka saura Allah ya sa mu cika da imani domin zama mutum lafiya ba jinya ba zai nuna maka wai ka miƙe kafa ka ce ai kai da saura a wallahi ba haka bane jinya tana iya zuwa lokaci guda da ajalin da jinyar to su zo a tafi an sha ganin haka yana faruwa shi yasa manzo Allah sallallahu wata rana ya dafa kafadar Abdullahi dan Umar ya masa wani wa'azi wanda wa'azi ne da ya kamata kullum muna sa shi a rayuwar a rayuwar yace masa kun fi duniya ka annaka gharibun abiru sabili ka zamo a duniyar nan kamar baku ko mai ketare hanya haka ake son mu dauki duniya kaga ba ko ba garinsu bane bai da shago bai da kasuwa bai da wani gurin zama kawai bakunta ne ta kawo shi dan guzurin da zai dauka bai wuce wanda zai amfani da shi ya wuce ba to haka ake so bai da duniya ba ka miƙe kafa kana gina duniya kamar ba za a yi tashin kiyama ba sai ce ko kuma mai ƙetare hanya wanda shi ma dai wuce wanda yi ibn umar sai ya ƙara sharhi a wannan hadisi ya ce za a subhata falatan tazidil masa wai za a musaita falatan tazidil sabah idan ka wayi gari kar ka yi tsammanin kaiwa marece ma'ana akwai yiwuwar a wannan yinin kwananka ya ƙare idan ka kai marece kar ka yi tsammanin wayewar gari ta iya yiwa a wannan dare ajalinka yayi yace sannan kuma wa kul min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik ka ci gajiyar lafiyarka domin jinyarka sanda kake da lafiya kai ta ibada kana ayyuka na alheri saboda idan jinya ta same ka akwai abin da ba zai yi ba ko kana so wata ibada ba ta yi ba yace sannan rayuwarka gabanin mutuwa sanda kake da rai kai ta ayyuka na alheri kafin mutuwa ta zo to muna addu'a mu da muka saura Allah mana kyakkyawan cikawa muna kuma ƙara addu'a har ila yau game da ibtila'i da yake ta faruwa a wannan yankuna namu wallahi ba karamin tashi hankali bane yau ka ji an ce ruwa ya ci gari kaza ko ya ci gari kaza ya ya halakar da gonakai wannan babbar musifa ne da ya kamata mu duk mai ta addu'a a ce hanya kaza ta yanke ta nan ma ta yanke kullum abin yana ta faruwa yanzu hannun da ya rage na sabon gari shi ma datse shekarar biya sai an zagayo ta ina ne ta itas sannan a shigo ga ɗau sannan a shigo azare haka wannan jarabawa ne ba ya kamata mai ta addu'a shi ita ibtila'i in ta zo Allah koma ga Allah ake duk wani kama kawo ba zai fushe mu ce ‘yan kwangila ba su daidai ba ai da gangan aka yin kaza duk wannan ba shi ba ne ibtila'i ne da Allah ya faɗa dama wala na bulo wannan kun shi ayar sai aka ce wani kasin minal amwali da menene minal menene minal minal amwali ko da tawayan dukiyoyi da rayuka duka Allah ce zai wata jarabawa da aka mu dage da addu'a Allah ya takaita wannan musifa wanda ya shafa Allah ya kawo musu mafita kuma abin ya don faro wata unguwa a nan cikin gari in ba ku sani ba akwai unguwan nan wajen me suna unguwan ne wajen comprehensive ka tsalla da wajen iba quarters ruwan yana tahowa kuma ta ƙasa wani bala'i ta ƙarƙashin ƙasa sai dai ka ji wani ɓulɓulo maka a gida kawai ko ka taka rami ka burma ya faru yanzu haka a nan cikin gari kaga jarabawa ne ya kamata mu dage da roƙon Allah wani yana cikin ɗakin sa ba abin ya bulluko ruwan kawai a nan unguwa da haka dai mu dage mu koma ga Allah mu ta tuba gare shi ya yaye mana duk abin da yake damu to za mu shiga wani babi babun min shirki al-isti'azatu bi ghayrillah har yanzu dai wannan babuka da malai kullu a wannan littafi yana ta tsoratar da mu ne yana karantar da mu nau'uka na shirka dan duk mai son ya gamu da Allah lafiya to ya gamu da Allah yana tauhidi babu shirka in dai mutum ya gamu da Allah da shirka to baya da wani wani wani fata kuma Allah zai masa azaba zai dawoma wuta to shi yasa ke ta kulla babukan nan yana ta bayani dalla dalla wancan sati mun karanta mas'alan da ya shafi annazar ko annazaru li ghairillah wani ya ce mina shirki al'isti'azatu bi ghairillah wannan min ɗin suka ce tabi'idiyya ne yana daga shirka wani nau'i na shirka ko ɓangare na shirka al'isti'azatu bi ghairillah neman tsari da wani Allah neman tsari daga wani ba Allah ba wannan shirka ne kuma shirkar ma babba ba shirkul asugar ba shirkul akbar wanda ke fidda mutum daga musulunci التي تخرج من الملة وتبت العمل وتهل الدم والمال وتوجب القلود في النار tana rusa ayyukan bawa ita shirka babba tana sabbaba masa shiga wuta har ma ya dawwama kaji illolinta ko sannan tana halatta jinin mutum da dukiyarsa a matsayin ganima in bai tuba ba aka yaƙe shi to jininsa da dukiyarsa ya halatta sannan tana dawomar da mutum a wuta duka wannan shirka babba kenan to yana daga cikin irin wannan shirkan da ya kamata mu kiyaye al-isti'azatu bi ghayrillah neman tsari da wani Allah al-isti'aza shine al-iltija wal ihtisab neman mafaka ko neman tsari yawa shine al-isti'aza yayin shi mai neman tsari da Allah yana guduwa ne ya koma ga Allah daga duk abin da zai cutar da shi ko zai halakar da shi sai ka koma ga Allah duk abin da zai iya cutar da kai a kusa yake ko a nesa mutum ne ko aljani ka san shi ko baka san shi ba duk abin da yake mai cutarwa ne to wajen wa zaka nemi ya tsare ka shine wajen Allah duk wanda ka kama ba Allah ba to ka kama shirme kawai in dai tsare kake nema to koma ga Allah shine isti'aza wannan ay wannan sin da wannan alif da sin din na talab ne irin su isti'aza istigasa istisqa da sauransu duka kana nema ne sinu talab kenan kana nema ne daga wajen Allah to duk abin da ya cutar da kai ko ka san shi ko baka sani ba Allah ya san shi Allah mai iko ne zai tsare ka ko mutum ne ko aljani ko dabba ne kai ko da kwaro ne ka nemi Allah ya tsare ka ka zauna lafiya da haka ita isi isa isi aza hiya min al-ibadati allati amara Allah biha ibadahu tana daga cikin nau'uka na ibada waɗanda Allah umarci bayansa da su bauta mara ita sai nema a gurinsa shi kaɗai kasa haɗa kowa da Allah wajen neman tsari da zaran ka nemi tsarin wani Allah a irin abin da ba a nema sai a wajen Allah to ka sa ma Allah abokin tarayya shi yasa baya mun yi babin da ya shafi ɗaura laya ko ɗaura wani wani wata ƙawanya daura wani kambu duk abin da yake wai za ka rataye wani abu ko ka binne wani abu a kofar gida ko a shago ko a kasuwa wai da sunan wannan abun kana neman tsari da shi to wannan shirka ne to da ba wanda yace maka wani abun yana ba da kariya Allah kaɗai yake ba da kariya mu fahimci wannan da kyau sau da idan mutum bai da karatu ko baya karatu ya ce ma ka tashi ka tsaya ba ka waushe yake faɗa ba wannan shagon naka wani ka tashi ka tsaya kana da makiya kana da mahassada in baka tashi ka tsaya ba za su ga bayanka ka ce ni da nake da Allah to da yawa ake zirma mutane da zara an ga ka fara walwala a ce to ka tashi me yake nufi ka tashi ka tsaya ba shi ba haushe ba fa kula uzai zai ce ka rike ba a wai ka nemi wani bokan ka ya rika ba aiki eh bai san san da kasan jiharin ba bai san san da ka bude shagon ba kawai shi ma bokan ganin ka amma wai shi ne zai ma aiki ya tsare ma dukiya wannan shi hankali wuce wannan dukkan manta da ubangijin da ya kawo ka wannan lokacin wai sai ka tashi neman tsare kuma wai ka tafi wajen wani a ce za a ma dafa'i za a ma jalabi za a ma maganin baki za a maka maganin magabta su ne magabtan ai akwai magabcin da ya wuce bokan ya gaggabce ma kaya kawai ya barka shirme to da haka duk sanda ka tashi ka nemi ibada ne wannan ba a neman kowa ya tsare sai Allah Allah ne kadai neman tsari neman kariya amma akwai neman tsarin da bai zama shirka abin da yana iya ba da kariyan a zahiri sai kare mai tsare wannan ba komai kamar daukan mai gadi a gida ko daukan wani bodyguard ko ajiye wani kare a wani gona ko wani ku wannan zahiri yana iya tara wani abu yana iya kare wani abu na fili da za a iya gani ba laifi don kaɗa nemi tsarin wanda yana iya yi abin da zai iya ne yana da iko wannan ba komai na fata mun gane ku ko ka saka sulke ko a ka gaba shirka ba ne ko tun da abu ne da a zahiri an huda ba zai shiga ba an yi harbi ba zai huda ba ko hulan kwano an kama sara ba zai same ka ba dole ana neman tsari da abubuwa na zahiri manzon salama ya saka hular kwano kwalkwali sanda aka yi fatahu makka zai shiga makka sai ya saka wannan hula kaga bai nuna wai bai yi tawakkali bane ya dogara ga Allah sai ya riki wani sababi na tsari wannan babu laifi ba laifi na fata mun gane ko a ce ga wani magani ya fito an jarraba an gani yana kare wata cuta sai ka je ka sha maganin amma ka yadda a ranka Allah shi ne mai kariya wannan sababi ne ba laifi da irin wani ake halarta rigakafi a ce ga wata rigakafi ta fito a kone cuta da akan yi a lokaci kaza amma bincike ya tabbatar magani kaza ya shiga jikin mutum yana fada da wannan kwayar cutar ba zai bari ta yi tasiri ba da iko Allah halatta shine tasirin rigakafi in dai an tabbatar maganin akwai aminci ba cutarwa bare ya halatta aiwa yaro rigakafi saboda wani cututtuka da yake barazana a rayuwarsu to irin wannan duka neman tsari ne wanda bai zama shirka ba mun gane ko da haka ibada ne isti'aza daga shin ibadodi da Allah ya umarni da ita shi yasa ta annabawa in sun tashi neman kariya a wajen Allah suke nema annabi Musa alaihi salam yayi addu'ar isti'aza yace rabbi a'udhu bika qala qala inni a'udhu billahi an akuna minal jahili kaga wannan isti'aza ne a'udhu billahi an akuna minal jahili ina neman tsarin Allah kan na zamo daga cikin azzalimai kaga wannan isti'aza ne a'udhu billahi ina neman tsari da Allah wajen Allah annabi Musa alaihi salam haka annabi Nuh alaihi salam shi ma isti'aza yace rabbi a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun a'udhu bika kaga ne ina neman tsare ka annabi Nuh alaihi salam to haka nan ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah umarce shi da neman tsare gurare da yawa al misali akwai fadin Allah ta'ala a wa in ma yanzaganaka minash shaitani nazghun fasta'id billah innahu huwa samiul alim wace sura ne wannan fussilat fussilat aya ta 14 Allah ta'ala ce kuma idan wata fisga ta same ka wani zunguri daga shedan to ka nemi tsarin Allah domin Allah shine mai ji kuma masani Ibn Kasir yace wannan yace a kodin ayoyi guda uku a cikin Qur'ani ba su da ta hudu irinsu iya so ne kawai guda uku to daga shi ya ambata wannan aya ta suratul fussilat eh wala tattabi wala wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nasqun fasta'id billah innahu wasamiul alim ta farko kenan aya ta biyu da ya kawo fadin Allah ta'ala suratul a'raf aya ta 199 khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahili wa in ma yanzagannaka min ash-shaytani nasgun zuwa karshe mahalli shari kenan Allah ya ce khudil afwa karki abin da ya samu daga halayyar mutane shine al'afu yawa rangwame kenan abin da ya sawwaka sai ka karba karka ce dole sai amma 100 bisa 100 ba wanda za ka samu wannan gurinsa al'afuwan shi ne rara abin da ya samu daga halayyar mutane yauwa ka yi umarni da kyautatawa kuma ka kau da kai ga barin jahilai idan sun maka wauta sai ce wa in ma yan zagan na kamar shaitani na tsun fasta ibdillah muhallin shahid idan wata fisga ta same ka daga shaidan ka nemi tsari daga wurin allah sannan a wata aya har ila wa suratul mu'minun aya mai lamba 96 Allah ta'ala shi idfa billati ya ahsanu sayyi'a nahnu alam bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika an yahdurun Allah ce ka ije cutarwa da abin da yake mafi kyau wannan ɗabi'a ce mai kyau wanda ya cutar da kai to in za ka tura wannan cutan kai ka mayar da abu mai kyau mutum ya zage ka ce Allah shirye ka wani kuma shi ashe ne maka fa wani Allah ganar da kai yana ma ashar kai kana masa nasiha kana mar addu'a kaga wannan idfa billati ya san kenan ko kuma ba hali ne wanda yake hali ne wanda sai wanda Allah ya zaba ba kowa ke iyawa ya ba ya maka rowa kai sai kamar alheri bai damu da kai ba kai ka damu da shi haka ake so a musulunci amma ka ce duk wanda ya min kayan kara sai naman na duwatsu ko na menene na itace ko to ba kai halin kirki ba wallahi ba halin girma ba ne ko kusa a musulunci ramukan gayya in ji bahaushe wani ya fi na gayya ciwo wannan duk karin magana ne munana so ake in mutum ya cutar da kai kai kamar alheri kuma ana haka sai a magance kiyayya da gaba duk mutumin da zai ma share kai kama alheri in Allah ya da sai ya daina makoci ne kun san sabani ya ruruga ma ashar ya tsatsake ka ya ci ma mutunci kila har da dan sanda washe gari ka shawa da salamu alaikum an tashi lafiya iyalan to Allah ya rufa asiri to zai shiga damuwa ko bai shiga ba wallahi sai fa ya ce duwa nan jiye jiye na markaza amma har ya gaishe ni ya min tambayar kila ma da dan wani canji ka ce ga yar wata dubu biya dan sha mai kuma yana mabukaci ne zai karba kuma kunya tun daga nan zai fara jin nauyinka shi yasa Allah ya ce fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim to idan ana haka sai ya zama wanda tsakaninka da shi akwai kiyayya sai ya zama kamar wani masoyi na kusa to haka ake so ba a son gaba da kiyayya to shi da wannan aya duka ne sun nuna neman tsari hatta annabawa Allah ce su koma ga Allah su nemi tsari gurin Allah su nemi kariya gurin Allah misali haka suna da yawa cikin Qur'ani shi yasa shi annabi Muhammad sallallahu Allah ta'ala sai saukar masa ma da surori musamman a Qur'ani surorin neman tsari su ne falaki da nasi ko bahaushe ya rike falaki da nasi wai maganin me magani yan tsurkuku in dai ka rike falaki da nasi to ba wanda zai ga bayan ka wallahi kyale duk wata barar mai bara wata layar mai laya wani waye dafa'in mai dafa'i wannan falaki da nasi wallahi sun yi sheka surori ne guda biyu Allah ya saukar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani annabin da aka bai shi kuma dalilin saukan su masu yiri aka yi wannan Allah kamar yadda hadisi ya nuna ku wani bai hude ya masa sihiri kuma Allah shi ikon sa sihirin yayi tasiri wajen sabbaba masa rashin lafiya to shine Allah ya saukar da wannan surori malaika malaiku bi suka suka masa ruqya suka karanta mar wannan sura kuma Allah ya warware wannan sihirin gaba ɗaya yasa in dai mutum ya rike falaki da nasi to ba wani abun neman tsari da ya kai su ba wata bara da ta kai falaki da nasi ka gaya kowa sai dai a samu wata addu'a kuma a cika ta amma in dai addu'a ne shi yasa musulmi bai rabuwa da falaki da nasi kullum wannan surorin da kulhuwa da falaki da nasi ba wurin da ya kai su safa da kowace sallah sai ka karanta inda safa ne yanzu sai ka yi sau uku uku sauran salloli sau na ɗaya bayan magariba ma sau uku lokacin kwanciya ma haka to Allah zai tsare ka ka kwantar da hankalinka inda ka rike wannan ba abin da ya dame ka in kaga wani abu ya same ka to Allah ne kaddara zai same ka to shine wannan surori qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da ubangijin safiya shine falaki min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ka halitta yanzu wani abu ne ba Allah ne halitta shi ba duk wani abun da Allah halitta ma'abocin sharri to kana neman Allah ya tsare ka mutum ne aljani ne maciji ne kunama ne dabba ne kowane ne wa min sharri ghasiqin idza ghasaq da sharrin dare yayin da ya duhu domin dare yana kunshe da sharri mafiya yawan masihirta bokaye matsafa aljanu sun fi tasiri a cikin dare duk wani mugu da ka sani to dama dare yake kokarin shiga ya yi abin da zai yi ko ai kowace mutane yawanci da daddaren sun fi shari irin su da'u fataken dare da rana suke bacci da daddare za ka samu ko mutane ne kangararrun barayi sun fita ade da daddare saboda wannan duhu to kana neman allah tsare ka daga sharrin dare idan yayin da ya duhu yana ɗaure da sharri kala-kala wa min sharrin nafasati fil uqadi da sharrin mata annafasat masu tofe-tofe fil uqadi a cikin kulle-kulle su ne matsafa domin nau'i ne na sihiri a karanta wasu abubuwa a tofa a kukkulla to kana neman tsari daga masihirta matsafa in tsubbu masu asiri masu sammo to kana neman Allah tsare ka kuma Allah ya san su shine annafasat fil uqad wa min sharri hasidin idza hasad da kuma sharrin mai hasada yayin da ya hasada hasada mugun ciwo to shi ma mai hasada kana neman Allah tsare ka don ba yanda zai ka zanna baka da hasada lafiya ma da kake da ita wani baya so ya ganka kana walwala ka fito kasuwa ka je shagowa shi baya so ya so ya kai ka emergency ce yawa mugun ya kwanta hankalin sai ya kwanta balle ga kana kasuwa kana walwala Allah ya buɗa maka to akwai yanzu nan wani mai hasadar ma abokinka ne na kusa wani ma danginka ne ma ba san ci gabanka da ya ji wani abu ya same ka zai fara ah yanzu wannan nan ina ke samun kuɗi an ci ya sai mota ko wallahi dan mai hasada ya shiga ku saboda Allah ba zai daina ba wa bayinsa ni'ima ba shi ko ya gamu da bala'i kullum to ka nemi Allah tsare ka dan mai hasada ba abin da ba zai yi ba hasara ne ke sa asirin asirin ne sammun ne duk abin da ka sani na masifa daga hasara ke faruwa to sai ɗaya suran Allah ce kul a'udhu bi rabbin nas ka ce ina neman tsari da ubangijin mutane shine Allah malikin nas mamallakin mutane ilahin nas abin bautar mutane min sharril waswasil khannas daga sharrin mai son ya waswasi a cikin zukatan mutane alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wannan da ke sanya waswasi kirazan mutane shine shedan min aljannati wan nas daga cikin aljanu da mutane to wannan surori su ne a surori na neman tsari ba wani mai neman tsari da ya neman tsari da fiye da su inda ya neman tsari ne ta haka mu kiyaye ba a neman tsari ga wajen kowa sai wajen Allah to ma ne kawo wannan aya a wata aya guda ɗaya da hadisi guda ɗaya a wannan babi wa qaulin lahi ta'ala wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa wannan aya tana suratul jinni qul uhiya ilayya ko aya ta shida a wannan sura Allah ta'ala ya ce wa annahu kana kuma lalle a kana rijalun min al-insi kuma lalle wasu mazaje daga cikin mutane sun kasance ya'uduna suna neman tsari bi rijalin min al-jinni suna neman tsari da wasu mazaje daga cikin aljanu fa zaduhum rahaqa hakan sai ya karawa aljalin kangara ko zalunci ko girman kai malama suka ce kafin wannan aya ta sauka aljani ba iya cutar da dan adam kwata kwata kowa yana ganin kowa amma da aljani ya gane wai ana neman shi ya bada kariya sai kara jin isa da girman kai kamar yadda ibn abbas ya an samu asar daga wurinsa ya ce a mazaje daga cikin mutane sukan kwana a wasu a wasu wani kwari haka in suna halin tafiya a lokacin jahiliya suka sauka a wani kwari za a kwana sai sai ya udu bi azizi hadal wadi ina neman tsare da shugaban wannan kwarin daga cikin aljanu sai su nemi wai shugaban aljanu na wannan gurin ya tsare su daga sharrin ƙananan aljanu eh madadin su nemi Allah tsari sai suna neman wai babban aljanin ya tsare su daga wannan ƙananan to hakan sai ya ƙara aljanin girman kai da kangarewa da zunubi suka fara cutar da bani adam an gane wannan ko to wannan aya mala ya kawo ta a wannan babi don ya tabbatar mana bai halatta a neman tsarin kowa sai Allah ba a neman tsarin kowa sai Allah aljani dukan garewansa bai isa ya kare ka ba ba ruwanka da shi ka hidimar ka ya taso dan bayan da za ka kulla alaka da aljanu baka saki layi ba sai ai taimakon sa yake ai kaza da kaza wannan ba ba a kulla alaka da jinni in jarabawa ta zo kuma ya ta kokarin hanyoyin da za a bi a rabu da su haka wannan aya tana nuna ba a neman tsarin kowa sai Allah da su wannan mazaje mutanen suke neman tsaye da aljanu wadannan sai matsarin Allah to hakan sai ya ƙara aljanun kangara da zunubi da kafirci da girman kai da fadawa cikin sabo na karka kuskura a cewa yau wani aljani za a haɗa ku da shi zai na kare ka kuma baka wata addu'a kana kiran aljani da ba akwai har wurdi ana yin aljanu ko har wurdi ana yi ana kiransu ana neman taimakonsu ana neman tallabinsu wannan shirka ne ko shakka babu ba a neman kariya daga aljani saboda shi ma halitta ne na Allah bai isa ya tsare ka ko ya azuta ko ya hana ka wani wallahi bai tsaro in kuwa ga yayi wani abu to Allah ne kaddara ke bai tasirin cutarwa sai da izinin Allah to da haka bai halatta mu kulla alaka da su wajen neman kariya ko wani abu to ga hadisi da mala ya kawo madadin wancan neman aljanu kariya to ga addu'a da annabi ya kawo musulunci bai haramta wani abu sai ya kawo madadinsa da aka ce karka nemi aljani ya tsare ka karka nemi wani ya tsare ka ba Allah ba to ga kuma irin addu'ar da za ka yi wani khawlata binti hakimin qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man nazala manzilan faqala أعوذ بكلمات الله التامة من أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل min manzilihi zalik rawahu muslim wannan hadisi daga wata mata mai suna khawlat khawlat binti hakim Allah kara mata yadda an ce wannan matar a ita ce ake kiranta da suna ummu shuraik ummu shuraikin wata mata ce mai karamci mata ce mai yawan alheri sahabiya ce an ce a zamaninta ne gidanta ana yawan cincirin a gidanta ana yawan shiga da fita saboda mai duwanda kaji an ce jama'a suna yawan zuwa gidansa ai ba marwaci ba ne ko to mata ce mai yawan alheri yawa ko ta mata da aurenta ya mutu fadimatu binti qais ina tsamman annabi sallallahu alaihi ya ce ta je gidan wannan matar ummu shirai ta yi idda daga ba sai can jara ce ita in mushrik imra'atun ya sha a sahabi sahabbai na suna yawan zuwa gidanta dattijuwa ce mai yawan alheri ka san da akwai irin wannan ko kai tsohon matan za ka samu kullun cikin kyauta da sadaka a yi dumami irin safiyan nan kowa zuwa ci a yi ta kyauta ta irin wannan matan ne mai yawan alheri da cewa shi yasa ake yawan zuwa sai ce to wannan matar kar ta je wannan gidan saboda mutane suna yawan zuwa ba a son kuma cunkoson maza da mata sai ya ce ta koma ta idda a gidan abdullahi ibn ummi maktub saboda shi fa'in da wa'ama ba da'ina ya baka inda shi makaho ne zake cire hijabin ki ma a wurinsa ba damuwa amma wancan gidan ana yawan zuwa to mata ce mai alheri kwarai da gaske kuma an ce ma wa yuqalu annaha hiya alwahiba an ce ita ce ma matan nan da ta bada kyautar kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wannan ummu shirai kaula binti hakim kaga ita duk duniyar nan ba wanda ya mata sai annabi kawai ta taho abin ta kai tsaye tace ya ya rasulullah ji'tu ahabu laka nafsi na zo ne na baka kai na kyauta kaji ba sai kundin bala kawai ta taho tace na baka kai na kuma dama Allah annabi izini in dai mace ta bashi kansa in yana yana so kawai shikenan ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يسنكها التي خالصة لك من دون المؤمنين da mata mumuna in ta bada kanta kyauta ga annabi in annabin yana so ya aure ta shikenan ba maganar neman alwali ba maganar neman shaidu Allah shine shaida kawai annabi automatic ne ya nufi auren mata to wannan matan ne ta kawo kanta amma ba a dace ba ta dace ba ko don sallama bai aure ta ba amma bai mata tsawa ko ya kyare ta ko ya a bai mata haka ba kasa ko wanda ba su da tarbiyya ko sai a sanya harinya da tsatsiya ko ta mata kamammiya ta ganka ta ganka na tsatsi kana addini ta ce wane ka zo mai magana mana ka zo ka aure ni ma ana samu haka ko amma na sai ya nuna isa a ita ce tana so na har yaje majalisa na labari ko bai da aure ta ba amma zo yana ta wasu surutai marasa kyau to ba da taku anan ko uban wata yaya cewa na zo kai magana da yata mana in kun daidaita zan aura maka in bata maka ba ka lauye ka ja baki kai shiru amma ka zo essafe ce na aura sai da ta rasa manemi zai zo kawo ni tsabar yare na babu da taku anan ba ce dole sai ka auri wadda bata ma ba amma ka faɗi lafazi mai kyau a'a alhaji ayi haƙuri ni a yanzu ba na ganin iya aure ko a kowanda mun yi magana sai ka faɗi magana mai kyau ko itan ne gaya mata lafazi mai kyau da zai sa ta samu nutsuwa to a salama da ta kawo kanta wannan matar bai kalle ta sai sun koyar da kai bai ce komai ba sallallahu alaihi wasallam bai ce ta huwa na son ki ba inda ya ce baya son ta to ba mai aurenta ko akwai mai aurenta annabi ya kushe ka aura amma sai shiru nan take wani sahabi shi kuma sai ga tamar kaga ikon Allah kenan ko duk wani abin da aka jefar akwai mai dauka shi yasa sai ya ce ya manzon Allah in baka da bukatar aurenta zawuji ne ha ni ka aura min nan shi har ta masa shine to amma matsalar da aka samu bashi da kokon ga sunna ga tauhidi amma ba kudi an samu zara ko ba samu ko a zamanin ne kake son aure ko baka da sana'a baka cas baka as anya za a yi kuwa iyayen da ne za su maka su rike ma amma iyayen yanzu wata gan suke wallahi karka kuskura duk lallaba a ce maka ai ba damuwa mata ɗaya kan ai ko da koyi za a ci da ita ai ko da kaza da ne wallahi da ne ta haka annabi sai ya ce kawo sadaki ya je nema bai samu ba ko ƙarshe dai ƙur'ani aka surorin da ya haddace su ne sadakin to ala halin wannan mata ce mai daraja kwarai da gaske sahabiya ce ta kasance da kafin ta yi zawarci tana auren Usman ibn Mas'ud wani sahabi ne shine mijinta na farko wanda rasuwa yayi a Madina shine wanda ya fara mutuwa cikin muhajirai shi aka fara binne a makabartar Madina Usman ibn Mas'ud to da shine mijinta daga baya ta yi zawarci har ta auri wannan bawan Allah Allah ƙara musu yadda mata ce saliha mai falala take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul naji manzo Allah tsaya da mincin Allah tabbata a gare shi yana cewa tace taji da kunnuwanta annabi ya faɗa kaga sahabiya ce akwai mata sahabbai dama irin ta irin su a ummu atiya al-ansariya nusayba al-ansariya irin su rumaisa ko rumaisa ummu sulaim mahaifiyar anas irin su asma irin su aika sanan dai da dama mata ne kuma sahabbai ne sun rayu da manzo Allah sun rawaito mana sunnoni masu yawa ita umma atiya kamma ita ne ta rawaito hadisin wankan gawa kaf a cikin hadisai ita ne ta kawo shi a jumlace ko mata ce sahabiya to wannan mata ta ce ta ji manzon sallallahu yana cewa man nazala manzilan duk wanda ya sauka a wani masauki kwana ya kama ka ko a daji ko a wani gari ko a wani hotel ko gidan baƙi ko wani gida ka je bakunta a buɗe maka ɗaki za ka kwanta to wallahi kai hatara musamman ɗakunan da sai ba kullum ake buɗewa ba ko ka je wani gari a buɗe ma ɗaki ka kwana to wallahi kai addu'a wallahi don baka san me a ɗakin ba rike wannan addu'a da kyau dafa'i ne bara ce daga nan kuma kyauta ka sai ta sunna ba a ruwarta ko yanzu shekarun da idan za ba ka addu'a ba wallah ba haka wani sai ka yi biyayya sai ka yi ladabi ka daɗe kana malam hidima sai ya kira ka kai kaɗai ya ce to ɗauko abin rubutu sai a gaya ma irin wani addu'ar ba sai a gaya ma sai ka naɗe ka ɓoye sai ka san wani gu ka ɓoye da haka ake tara kundi ko to shi manzo Allah baya rowar ilimi kawai faɗansa ake kowa ma je yi to da haka sai ya ce duk wanda ya sauka a wani masauki man nazal manzilan kaga na kira ne ko ko halin tafiya mota ta ɓaci muku a daji kwana ya kama ka dan koma gefa ka share wani guri zaka kwanta to kai addu'an nan ko ka je wani gari a kai ka hotel zaka kwana ko wani gidan baki kai ba ma nan ba ko a garin ne ma ka gina sabon gida ko ka karɓi hayar gida za ka tare to wannan addu'a ana so a yi ta kai ko da amarya ne an ɗaura mata aure za a kai ta gidan miji to ta yi wannan addu'a duk wanda ya sauka a wani masauki faƙala sai ya faɗi wannan addu'a ɗin a ozu bi kalimatin lahi ta mati ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku wanda babu wata tawaya ko aibu da ke samun kalmomin Allah cikakkun kalmomi na Allah wanda suke warkarwa suke isarwa kalmomi na alkur'ani kalmomin Allah ina neman tsari da wannan kalmomi na Allah cikakku min sharri ma halaka daga sharrin dukkan abin da Allah ya halitta dukkan wani abin da Allah ya halitta ɗan adam ne ko dabba ne ko aljani ne ko ƙwari ne ko mene ne shi yasa mai shari nan cin fatawar majida ce ai min kulli sharrin fi ayyi makaluqin qama bihi shar min haiwanin aw ghairihi insiyan kana aw jinniyan aw hamma aw dabba aw rihan aw sa'iqa أو أي نوع من, من أو, أو أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة يا كم بياني yace ibnu qayyim yace Allah ya masa rahama ai daga sharrin dukkan wani abun halitta wanda akwai sharri tattare da shi da ba ce halittar Allah ko da babu sharri tare da shi ko dukkan wani abun halitta ma'aboce sharri akwai halittun Allah da babu sharri tare da su kamar me kamar aljanna ba sharri aljanna kamar mala'iku kamar annabawa ba sharri tare da su amma dukkan wani halittar Allah wanda akwai sharri tare da shi to yana neman Allah ya tsare dabbobi ne ko wasunsu mutum ne ko aljani domin ɗan adam ma akwai sharri ko akwai sharri yanzu mahasari ai sharrinsa ya kai makura ba abin da mai hasara ba zai ba ga 'yan ta'adda ga masu fashi da makami ga ka iri-iri ga sanan da ɗan adam yana da sharri kai sharrin mutum ma wani ya fi na aljanin ma wata tsiyar da ɗan adam zai ma aljanin ma abinsa zai koya Allah ya sauwaƙe to ko da mutum ne komai kan garasa ko aljani ne aw hamma ma ma'ana hamma hamma ita ce a fatalwa ji bahaushe fatalwa ita ne hamma a lokacin jahiliya suna wahami da irin wannan wani tsuntsu wanda yake sorantuwa a rai na mutum ko siffa ta mutum wai idan mutum ya mutu sai ya taso ya zo yana tsoratarwa wai fatalwa ake cewa aljani ne kawai ba na abu kana ta fargaban abu sai ya siffanta ma abu sau dai an ka tsoro zai ga abu yana gashi na gaba kuma komai haka yana faruwa ko to shedani ne aljani ne to ko da fatalwa ne da ake faɗa ko iska ko tsawa kai kowane nau'i na bala'i a nan duniya da lahira to ina neman tsari daga sharrin duk abin da Allah ya halitta to wanda ya faɗi wannan addu'a ka ganta gajeriya ne mai sauki ba wahala ba bukatar ka rike sharbi ka yi rurudi dubu kaza iya faɗa kawai ka faɗi wannan sau ɗaya ko sau uku sai ka shiga gidan ko ka kwanta abinka a daji ko ina ne ka karanta addu'an nan zan da ka sauka in gida ne ka shiga sabon gida ko gidan haya ko amarya ce wannan addu'a sanda za a shiga gidan ko kai ma da kanka kai hatta yaranka ƙanana kowa ka koya mar sanda za ku tare wannan gidan ba buƙatar sai an nemo wasu wasu alarmomi sun yi sauka kaso wani wayin za a tare gidan sai sun fara zuwa sun yi wasu ayyuka tukuna an yi sauka an yi yanka an yi kaza sai a ce to alaji ka dawo an yi mai ɗin gina ake cewa in za a yi feshin nan ko me to an gama an gyara maka kawai sai kai ka shigo to gaya maka hakan sai an yi ciniki an biya an yi kaza to babu kawai kai wannan addu'a kun shiga yau karanta suratul baqara shikenan to duk wanda ya karanta wannan addu'a din a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa bi kalimatin lahi ba bi kalimatin lahi ba kai masu karanta da lahani in kace bi kalimatin lahi ka ce wannan alif na jami'i din ko bi kalimatin lahi da kalmomin Allah atammati ba ta min shari ma halaka daga sharamin da Allah ya halitta ma abokin shari wanda ya faɗi wannan manzo Allah ce lam yaturuhu shay'un hatta yarhala ba wani abin da zai cutar da shi a wannan wajen ko aljanin ne ko mutum ne ko akwai kunami abin da baki zai wallahi ba abin da zai same ka hatta hatta yarhala min manzilihi zali har ya tashi daga wannan masaukin ya tafi Allah zai tsare ka da haka madadin wancan da suke neman tsarin shugaban aljami ya kare zai kanana to ga addu'a da annabi ya koya duk inda ka sauka a wani guri ka faɗi wannan addu'a lam yadurruhu shay'un ba abin da zai cutar da kai ko menene fa ka faɗa da ne. kar ka faɗa kuma kana tantama in kai haka to baka yi cika sharadin addu'a ba ka faɗa hankalinka kwance yanke ka kwanta ba abin da zai cutar da kai hatta yarhala har ya tashi min manzili zali daga wannan masaukin nasa kwana kaza za kai shekara ne a iya rayuwarka ne in gida ne ka gina har ka gama zamaninka ba wanda zai tuta da kai rahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi haka wannan addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske ya kamata mu kiyaye hadisi ne ingantacce kuma faɗin wato asadiqul masduq mai gaskiya kuma wanda yake abin gaskatawa yawwa wanda gashin masharanta a al-qurtubi yake cewa fa inni mundu samitu hadha hadha al-khabar amiltu alayhi falam yaduruni shay'un ila an taraktuhu faladagatni aqrabun yace tunda naji wannan hadisin sai nake karantawa addu'a tunda nake karantawa kuwa ne aiki da wannan hadisi ba abin da ya ƙara cutar da ni har sai da na daina sai kuna maciji kuma ya sare ni wata rana ya cije ni kaga kaddaran Allah ko Allah ya nufa wani abu zai faru to sai ya mantar da shi bai addu'a ba wata ran sai maciji ya cije shi ta haka dai ka sa a ranka ka sami yaƙini in dai kana addu'an nan to ba mu ne cutar da kai an gane ko sai na tuna ashe ban yi ban yi addu'a da wannan kalmar ba yana jin wani abu ya sai suno bai wani addu'ar ba shi yasa koda da yamma ne ana son karanta wannan tana cikin zikirorin yammaci a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaqa ana son kana karanta kullu yawmin ma ba sai ka je wani gidan ba Allah ya sa mu dace fihi masail shi wannan babu akwai matsaloli al'ula matsala ta farko kuma akwai hadisai da sun zo da addu'o'in neman tsarin da yawa ana son karantawa kowane safiya da mareci Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal huzn kaga wannan ma istiaza ne ya Allah ana neman tsarin ka daga bakin ciki da kuma damuwa wannan ma addu'a ce duk wata damuwa bakin ciki Allah ya baka da shi kana wannan addu'a sannan akwai addu'a a a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa hadiru addu'ar ciwo ko duk inda wani abu ya dame ka da ciwo sai ka dora hannu kai bismillah sau bakwai sai karanta wannan isti'aza Allah zai sauke ma wannan ciwo to suna nan dai da yawa fihi masail shi wannan babu akwai matsaloli al'ula matsala ta farko tafsiru ayatul jin mun ji tafsirin ayan nan ta suratul jin وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم رهقا الثانية مسألة تبي كونه من الشرك كسن شيور neman tsari da wani Allah yana daga shirka babba as-salisa ta uku al-istidlalu ala zalika al-hadis kafa hujja da wannan hadisin da annal ulama a domin malama yastadilluna bihi suna kafa hujja da shi ala anna kalimatillahi ghairu makhluqa a bisa cewa kalmomin Allah ba abin halitta ba ne suna kafa hujja da wannan cewa kalmomin Allah ba halitta ba ne don ba a neman tsari da halitta ba a neman tsari ga wani abin halitta da haka ashe kalimatin la laisar makaluka kamar ƙur'ani ne laisa makaluk magana ne na Allah wani wata ƙida ne mai ya kamata mu kiyaye wa kul ghairu makalukin kalamu malikina haka ya kawo cin wani baiti ko ka gaya musu maganan ubangijinmu ba a halitta ba ne mai risala ma sheik abu zaid alƙairawa ne ya ce a menene wa'annan ƙur'ana kalamun layi laisa bi makalokin fayagida wala sifatin li makalokin fayan fada kuma yana cin aƙida da ya kamata kowane musulmi yarda cewa ƙur'ani maganan allah ne maganar Allah ne ba halitta ba ne domin da halitta ne da zai kare ko ya halaka kamar yadda kowane halitta take ko duk wani halitta zai kare to shi ƙur'ani maganar Allah ne ba halittan Allah ba ne a kan wannan aƙida ba magabata da yawa sun sha wahala wasu ma an kashe su a kan sai sun yarda ƙur'ani halitta ne imam ahmad ba irin dukan da ba mar ba an ɗaure shi an mar duka akan sai ya yi fatawa cewa ƙur'ani halittan Allah ne wallahi har ya gama shan azaba bai yi ba aka ce me yasa ba za ka faɗa ka huta ka kuma ya ce ina ai idan ya faɗa maganarsa tana iya zama sanadin halakan mutane a ce ya imam Ahmad ya faɗa shikenan sai a ji shi yasa ya jure duka da azaban bai faɗa ba amma imam Shafi shi da yake an ce jikinsa baya da jiki sosai da ya gama zai jure dukan ba sai ya tauriya ya wata dabara ce ku dakata ku dakata ina so ake na faɗa sai ce to alƙur'ani attaura injila zabura ce duka waɗannan duka waɗannan da kuke gani halittar Allah ne ce a to shi kenan ya sha shi ko ya tsuntsa yake nunawa shi ne tauriya ka faɗi wata magana wanda a zahiri ba amma kai a zuciyarka ka ɗan lauye to da haka wannan yana ana kafa hujja cewa kalmomin Allah ba halitta ba ne tun da ku aka nemi tsari da kalimatin la a shekarun Allah ba halitta ba ne tun da da halitta ne da annabi ba zai ce a nemi tsari da halitta ba domin neman tsari da halitta Allah shirka ne an gane ko shi ne ma'anan wannan matsala ƙalu suka ce da annal isti'azata bil makhluqi shirkun domin neman tsari da abin halitta shirka ne ka nemi tsari da wani abin halitta ya tsare ka shirka ne da haka ashe kalmomin Allah ba halitta bane sifan Allah ne arabi'a ta hudu fadilatu hadha du'a mun ji falalar wannan addu'a wannan addu'a tana da falala ma'aktisari tare da takaituwarta ga ta dai kalmomi ne a takaice ko a'udhu bi kalimatin lahi ma min sharri ma khalaq kaga dai jimla guda ne amma sai falala to haka addu'ar sunna take ba sai an ɗebo maka wani larabci mai yawa mai wahala kayi tayi kayi gubi sannan Allah amsa ba sai ka addu'a ne takaitacciya ba ta wahala amma kuma ta wadata saboda ta zo daga harcen wanda baya ƙarya wanda yake aiki da wahayi shi ya faɗi wannan addu'ar in ka rike wannan shi kenan ta ishe ka dafa yi duk inda ka sauka rike addu'an nan kai ko zama ne ba kwana za ka yi ba za ka huta a wani hu ka karanta wannan addu'a mota ne ta ɓaci za a ɗan jira a gyara to zan da za ka zauna sai ka yi addu'a sannan ka zauna don baka san me a gurin ba su shaidanu ba ma ganin su ko ba a ganin su wani abin cutarwa ya a wani rami ko a lungu baka gan shi ba amma kana neman Allah tsare ka to shi kenan ka tsira ta haka wani addu'a tana da falala fadilatu hadha du'a ma aktisarihi mun fahimci falalar wannan addu'a tare da kasancewanta takaitacciya alkamisa ta biyar anna kauna shay'in yahsul bihi manfa'atun dunyawiyya min kaffi sharrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa min ash-shirk to ga ta mas'ala anan anna kauna shay'in cewa kasantuwar wani abu ya hasulu bihi manfa'atun dunyawiyya ana samun wani amfani na duniya a tattare da shi min kaffi adal daga kare wata cuta aw jalabi naf'i ko janyo na amfani la yadullu ala annahu laysa min ash-shirk ba zai zama hujja ya nuna cewa dan ba shirka bane an gane me yake nufi akwai wasu dabaru da ake yi na neman kariya ko a baka wata laya sai ka daura a yanke ka dauka bata ci ba a yi harbi bai bindiga ba tashi ba a zahiri gashi ya ma aiki ko ko a baka wani suna wasu aljanu ka kira sai ka zauna lafiya an gane ko to wannan bai nuna cewa ba shirka ba ne don an amfana da wani abu a zahiri na duniya kuma abun nan ya saba shari'a bai nuna cewa abin daidai ba ne ma'aunin da ake gane daidai shi ne ne shari'a shin wannan layar da aka baka ya halatta ka ɗaura shin wannan addu'ar daga lafazi ne mai kyau da ya halatta bayan magana wai benefit ɗin shi zai nuna halaccin ba a'a halaccin shi ne abin dubawa kana ce to ai gashi layar da aka bashi tana masa amfani kuma kwace shirka ne eh shirka ne mana wani amfanin jarabawa ne Allah ya maka an gane ko wani zai zo da laya kawai jingina a katanga sai ya ji shi a ɗakin cikin gida ya sata ya fita yanzu da ya shiga fita lafiya nuna abin da ya daidai ne kenan kaga abin da za a duba wannan abin da ya amfani da shi me asalinsa haramun ne shirka ne ta haka wai dan ana amfana da abu a duniyance abin ya kare ka ko kasan wani amfani bai nuna cewa wannan abin ba shirka ba ne shirka ne kin dai bai tsari na shari'a ba ka zo ne ya ce ai wane wane ya nema wane ya tashi ya tsaya ai wane abun tsoro ne saboda wani yana ta wannan shirke-shirken ba yayi abin da ya so kuɗi su ta zuwa yana ta mantamawa saboda ya rike wasu abubuwa to nan bai nuna ba shirka ake ba shirka ne Allah sai ya mar talala ya ta cin karansa ba babbaka amma ran da ya mutu kuma daga ranar kuma ƙarya ta ƙare Allah tsare mu da karka damu da ruduwa da wasu abin da wasu jahilai suke yi suna ta wasu abubuwan su tsafa tsafan su abubuwa suna tafiya daidai ya zauna daram a rasa mai ja da shi saboda yana tsafi yana shirka a ce ai wane ya tashi ya tsaya wallahi abin tausayi ne gara wanda zai yi ma bai nasara ba har ya wata da tuba amma wanda zai yi ta tsafa tsafan kuma bukatarsa tana biya yana duk abin da ya ga dama to wallahi abin tsoro ne wannan amfanin da yake samu daga wannan bokayen da masu tsafin bai nuna abin da yake daidai ba ne shirka yake yi kuma amfanin da yake samu talala Allah yake mar talala ne wanda ran da Allah ya kama shi kuma magana ta kare to haka yana da kyau mu koma ga Allah wajen neman tsari hatta yaran mu ƙanana da ba sa iya karatu mu riga nema musu tsari kar ka bar yaro kawai yana kwanciya ya tashi haka a'a ana musu addu'a domin sharrin bai ta ta gaya har yara suna gamuwa da irin wannan ko kullum kana ma yaranka addu'a idan sun iya karatu koya masa zai fita a gida ka ce to da ka zo kofar gida kai addu'a bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah in yaranka ya iya karatu koya mar kai ma kana yi in za a shigo gida bismillah walajina wa bismillah kharajna wa allahi rabbina tawakkalna wannan da addu'o'i ne in za a ci abinci bismillah shiga bayan gida menene addu'an Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'ith kaga wannan ma addu'a neman tsari daga mazajen aljanu da matansu to yaron da ba zai bai da baki kuma sai kana karanta mar mu'awwizat kul huwa da faqir da nasi sanda zai kwanta a karanta a tofa a shafa mar jikinsa sannan akwai addu'an da Bukhari ya kawo hadisi Ibn Abbas manzon sallama ya kasance yana wa Hassan da Husaini isti'aza yana nema musu tsari yana cewa inna abakum yu'awwidhu kana yu'awwidhu biha isma'il wa ishaq lalle babanku annabi ibrahim yana nema wa ƴaƴansa isma'il da ishaq tsari da wannan addu'a ya kula yana cewa u'idhukuma bi kalma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanir wahama wa min kulli ainin lamma wannan addu'a manzo Allah ya ce annabi ibrahim yana karanta ayansa suna kanana ma'ana shine ina nema muku tsari tsarin Allah daga dukkan wani abu ma'abocin tsari min kullu shaytan daga dukkan wani shaytan eh duwa hamma da kuma dafi yawa dafi shine hamma dukkan wani abu ma'abocin dafi wa min kullu ainin lamma da kuma dukkan wata idaniya wato kambun baka yana nufin kambun baka dukkan wani idanu da ke nufin mutane da shari ko masu hasada ka nema matsari shi ne wannan wa mikul ainin lama to yaro ana so ana bar wannan addu'a sai ka shafa kansa kana masa wannan addu'a kana tofawa Allah zai tsare mai ka san kambun baka gaskiya ne ko wani yaron ka kawai zai gani ya faɗi magana sai ya gamu da jinya musamman jarirai da ake haifa haifa maka yaro sun bule da kyakkyawa to kana mara addu'a wata tun daga zuwa barkatun nan za ta faɗi wata mummunan magana kuma tana da wani abu ba ta sani shi kenan sai yaro gaba da jinya amma idan ana bar wannan addu'a Allah zai tsare shi haka a takaice da abin da malai karantar da ma wannan babi ba a neman tsari da wani Allah Allah kaɗai ake neman tsari a gurinsa duk abin da yake cutarwa ko ka san shi ko baka sani ba ko mutum ne ko aljani ne ka nemi Allah ya tsare ka kuma babban hanya shi ne riko da addini ka rike addini da kyau kana yawan zikirori da addu'o'i irin wannan lokuta na safa da yamma sassan yini guda biyu tarfayin nahar wa zulfin min al ko al-ghudwi wal asal lokuta ne na addu'a gari ya waye to ka zanna kai zikirori in mun lura fassarar dukkan wannan zikirori zaka samu neman tsari ne galibin su addu'a kake Allah ya tsare ka da addinin ka da zuriyanka da komai to ka rika zama da safe bayan sallah asubahi kana addu'a haka idan an yi sallar la'asar kar ka bar gun da kai sallah sai ka addu'o'in wallahi in ka rike wannan sai ka zauna lafiya ba abin da zai ma barazana a rayuwa kuma ka rika yi da yaƙini da kwanciyar hankali ka miƙa wuya ga Allah ka rike wannan addu'o'in ka rike Qur'ani ka kuma rike addini wallahi ka zauna lafiya ba ruwanka da neman malami ka so shi ba zama ba malam ku ba malam mai kurawa wai malam mai masa ayyuka ba ruwanka da shi ka rike addini da addu'o'i da sunna ya koyar to Allah zai tsare ka in ku ka ci karo da wata matsala a rayuwa to wannan Allah ne ya kaddara maka sai ka nemi lada a gurin Allah to nan za mu takaita abinda muka karanta daidai muna roƙo Allah mana karba mana abinda muka yi kuskure muna roƙo Allah mana afuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك تبارك عليك اللهم اكفنا بهلالك عن حرامي واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بهلالك عن حرامي واغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأكدنا الحمد لله رب العالمين